بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda a cikin iyawarsa ne kadanta ga mu ta yau kamar yadda muka saba din ranar ladi a nan masjidi sabilin guda gawan katare da magara muna gabatar da wannan littafi na al'adabul mufrad littafi na wani malami muhammadu bin ismail buhari wanda a cikin littattafan shi an yi sanin sahihil buhari wannan littafi adabul mufrad littafi ne wanda yake koya mu makarimul ahlak ko kuma abinda musulmi ya kamata ya doka na tabi'o'i masu kyau tun daga zamanmu na yau da gobe da fatan allah ya mun jagora a bisa abin da za mu karanta a wancan satin mun kare babe da nawa babe da nawa ake babe da nawa hali ina abu za a tashi ne ko a kare a shi za ta shi an kare babun sibabul abid babe na 96 shi aka kare wanda yake koya mun sibab abid mun kare shi yana yanzu a tashi a babe na gomiya tara da bakwai 97 hadisi na 190 baba yana karantar da mu hal ya inu abdahu hal ya inu abdahu tarjama baban shi ne ma sunan baban haliya inu abdahu kenan kamar yadda muke faɗa kullum idan ana karanta kowa ya rika bin bakin da kalmomin da muke faɗi kuma kowa ya kware yana samun kalamin risas a hannun shi karen yin haka ba duk ba inda duk wata kalma mai wahala sai ka ja layi ka rubuta ta don da kalmomin dai duk su da suke komawa kullum malam buhari ce hal ya inu abdahu shin mutum ya taimaki bawansa can sai mu ce bawa yanzu masu mu hidima mutum ya taimaki bawansa ko yaransa ko baransa shine wannan baban zai karantar da mu sai ruwa ya tawarko sai ya ce
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرقاكم إخوانكم فأحسنوا إليهم استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا
وأن الرواية التي حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشير قال سمعت سلام بن أمري يحدث yace naji sallamu dan amru yana ba da labari an rajulun daga wani namiji min ashabin nabi daga sahabban manzan Allah kenan sallam bin amru shine yace ya samu daga wani namiji kuma namijin yana ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah kenan na sai zo sahabin masu kira ismu ya zo mubaha to su sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su duka adul ne su duka adul ake ce musu masu abinda suka wadi haka ne kenan bai wadi sunan shi ba sai ce qala yace qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa arqaukum na arqaukum barranku bayu ihwanukum ɗan uwanku ne fa ahsinu ilaihim ku kyautata zuwa gare su ista'inuhum alama galabahum ista'inuhum ne abin da ke ni ku nemi taimakon su alama galaba kuma a bisa abin da ya rijaye ku kenan baraka kana iya neman taimakon shi a bisa abin da ya rijaye ka wa inuhum kuma ku taimaka musu alama gulibu a bisa su ma abin da ya rijaye su mun gane kenan wannan ruwa ya ke karantar da mu tana nuna mu ihwanukum duk wanda kake tare da shi na barratan bayi ko kuma na masu hidima su ne arka'ukum na yace ihwanukum ɗan uwanku ne kenan ihwa ta musulunci ai shi asalan almuslimu aqul muslim musulmi duk inda yake dan uwa musulmi ne ba bambancin fata ko bambancin halshe ko bambancin gari ko bambancin kabila annabi sallallahu alaihi wasallam ne ce almuslimu aqul muslim wani guri aka ce kuma innamal muslimuna ihwatun kenan duk inda musulmi ke dan uwan musulmi ne dan wanda yake bayan ku ko barran ku ihwanu ko ɗan uwan ku ne to tunda ka san mutum dan uwanka ne kenan ya zakai fa ahsinu ilayhi kenan dole kyauta ta zuwa ga ɗan uwanka kenan shine ce ku kyauta ta zuwa gare su ista'inukum ku nemi taimakon su a bisa abin da ya ya rijaye ku kuma ku taimaka musu a bisa su ma abin da ya rinjaye su wannan isnadin zaga da ifi ne limaza dan wajen wannan sallamu bin amrin maqbul ne inda muhaddisi abin da saka da aifanta wannan isnadin li wujudi sallamu bin amri ba dan wannan ba an rujulun da ya zo mabaham tunda ashabu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama kulluhum adu yana sabul isnadid da'if li sabu wujud wannan sallam bin amr huwa maqbul inda muhaddisi sai na gabe ci sallam a kuli yau kada laisa sahi a laji a hajjar laisa ba ba a sune shi sallam bin fi kalam alayhi sallam bin amru inda mahadisin fi kalam alayhi laisa min sikka sai ce قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وحب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة أنه قال أعين أعين أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب يعني الخادم لتقبلنا لزم كرتا أحمد يا هدوتا كما حديث من أنا زاجازو موقوف نقول daga abu kurera amma dai kuma sa'ahu albani sai yake ne sai ji hadasna yahya bin sulaimana kala hadasani ibn wahab ibn wahab haza min talamiz imam malik min kibar talamiz imam malik ba ibn wahab kala habarna amru an abi yunusa an abi kurera abi kurera kuwa sani dai mun tarjuma shi ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma aksar sahaba rawatul hadisi mafi ɗaya daga cikin wanda ya sabai duka rawaito hadisi zai ga mafi yawan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana cewa an abi huraira an abi huraira an abi huraira nan kunya ce sunan shi muka ce Abdurrahman bin Sahar ad-Dawsi kenan alkunya ce ana kiran mutum a ce baban wani alkunya baban wani kenan shi na baban amma ne sunan shi al-Asahi Abdurrahman bin Sahar ad-Dawsi to shi wani abin huraira annahu kala ya ce a inu amila min amali a inu minal aun aun ko mine ne taimako a inu amila ku taimakawa al'amila ma'aikaci kenan duk wanda yake karkashin ku yake muku aiki haka ce amin duk wanda yake karkashin ka ka doke shi aiki sawa'an mai share gida ne duroban ka ne mai ma wuce a gida mai wanke ma mota ce mai kai yaranka makaranta ne diddai wanda yake karkashin ka yana aiki a karkashin ka ko kuma amil da kwai amil wanda ya zo kwata-kwata a gidanka yake kana mai albashi da komi da kwai kuma amil ma'aikaci wanda zaka ɗauko shi ɗan lokaci kaɗan ne ya zo ya mami wani ɗan aiki ko wani gini ya ma ko wata katanga ya tada ma ko wani shara ya kwashe ba duk wanda ga ɗauko wannan shi amil ake cewa ma'aikaci ne to shi ne ci a inu amil ku taimaki amil mai muku aiki min amalihi daga aikin da yake fa innal amilillahi me yake ne da fa innal amilillahi amil dai muka ce mai ayyuko aka ce a taimaki amin ko duk wanda ka dauko zai zai ma aiki aka ce ka taimake shi sai ce fa inna amilin lahi dai shi ma'aikata wa ayyuka ma'aikata Allah a a kenan fa inna amilin lahi dai shi mai aiki dan Allah da amana la yahibu baya tabewa la yahibu la yahsab abinda yake ne ai mutane ma'aikata da zaka kasu ma aiki ai iri-iri ne kai mai gina an ce kai ne kai adalci ka taimaka mai ko to shi ko mai aikin ai wani yana tabi a fera ko wani zai zama to in ya shiga aikin da yake ma ya doki kaza ya doki kaza ya doki kaza ya doki kaza wani kuma in ya zo kai shi ɗaya ne ba sata ba alkushi ba manahuci ba game game zai rike ma amana sa to irin wannan wanda ma'aikaci ai a rayuwa ma ta yau da gobe zai ko wani aiki za a ma ko gini ko na abuwa zai ga mutane su je ka gurin wani wani da kwai amana to irin wannan wanda ake cewa je ka gurin wani wani da kwai amana to su ne aminillah me yin aiki dan Allah yana shi ne ke cewa fa inna aminillah duk ma'aikacin da yake aiki dan Allah dan tsoron Allah bai cutar mai gidan shi la yahibu la ya hasaru baya tabiwa ha abada shine ce ma ya ani alhadimu abin da yake ni amin nan shine alhadimu goyi mai ma hidima kenan kowace hidima kenan wannan ruwa mai take karantar da mu kai mai gida kai mai gida ka taimaka ka san Allah ne da ikonsa da fadalarsa ya yi shi wannan ya nuna kai ne kai ne kai ne sama da shi da Allah so sai a yi sai a yi sai a juya tako ya zama to shi wannan shi rayuwar duniyar gudura Allah ne da ikonsa ya sa kowa sai ya bukaci kowa rayuwa bata zuwa haka da ba wanda zai zamana ce shi ɗaya zai rayu bai bukaci wani ba duk aikinka duk kudinka duk mikinka sai ka bukaci wani mutum kenan Allah ne da hikimar shi sai ya jujuya kowa kuma kowa ya ajiye shi daidai gurin shi ba don ba ya san wani ba ko ba san wani kawai hikimar Allah ce don duniyar ta je kuma a wannan tafiyar da ake yi he wani ya yi kirki ya samu lada wani kuma ya mutunce kenan ita rurrutun ya zama da miki in kai mai kudi ai duk kudinka sai ka bukaci ma'aikaci duk kudinka da kai abin da baka yi ba sai ka kawo wani yama duk kudinka yanzu in sallakar ka ta cika sai wani ya yi ya zo bi ya zuwa kwashi kenan duk kudin ka zaka zo mai kudi yanzu ka shigo gida wata sai a ce salon gata toshi dole sai ai gudu an samu wa wani ma'aikaci ya zuwa yi duk kudin ka zaka zo gida samfur wannan abu zai kunwa kutila wannan ita kare zata ka kunna kuna ta kunwa dole a dace ayi eh kenan kaga dole ita rayuwa wani yana bukata wani duk kudin ka in kai mai kudi ne yara suna iyanka suna son bukata mai karatu dole sai ka kai su makaranta wani yayi ka ka bukaci malami eh illa kwalce dole sai ka ka an kunne mai zo ne ana musu ka ka bukaci wani kenan dai rayuwa ba ta iya iya da kanka kai dai dole ne sai ka bukaci wani in kai akara maka lahu ne duk karatunka kai ma sai ka bukaci wa eh sai ka bukaci wani akara maka lahu yawa na zai eh akara maka lahu sai wani ina zai ko likita zai ya da kayan aka makala ya bukatuwa to likita ya tara kudi zai je hajji ko yana so gyara addini shi na zai likita in yi adashi zai gina gida ina zai wurin engineer zai ya ba shi kula ya bangi ya gina mai kenan rayuwa kowa kowa sai asosiyar kowa eh kama in kama ne kowa in kai malam makanta ne dole ya ka bukata in kai mai kaza ne dole ya ka bukata kenan rayuwa kamar ke ka lika gani kowa yana associate din kowa kowa yana bukata ba wanda ba wanda ya rike shi in ka tara ka ko da baka karatun ka tara kudi zaka ji haji aika zo gurin malam kai karatu kenan ka bukaci malam duk kudin ka ko duk aikin ka kenan kowa in kai kai ka gani ba wanda yake kiya da kai sai ya bukaci sai ya bukaci wani sample amfani zai tsaya a gida sai ka zo kana kana waya ina ki kana ka saba gida da climatizar da mai ka zo amfani a kana taba kana ina mai gyaran mutane dole sai ya zo to haka Allah ya so ya fi dala ba a duko ala ba a sai a je wani lebura ya ajiye wani alhaji mai kuɗi yana jujiyawa haka yana ba da order a biro ya ajiye wani dj ya ajiye wani lebura ya ajiye wani mai shara kana barci wani na ma shara kana barci wani na ma gadi kana barci a bayan mota kana shan kilmi wani na tuka ka kana kwance yana kwashe ma salanga allah ne haka ya jujiyo kowa da kowa to mi zai kalla mi zai kalla gode wa allah kullum zai aka ce in kana so ka gode wa allah sai kalli wanda yake kasanka kai kalli wanda yake eh kai ga alhaji yana kusa kujera komai lahiya lauya cikin kilin mota mai tsada yana tutuyawa haka kai ko baka rukumi a kai ma ka hiwa wani kai ma ka hi wani wani ci bai da komai a kashe shi riga shi dai wani ci an kashe shi in an kashe shi a bar riga to haka ne duniya in ka auna gani duk talaucinka duk talaucinka sai Allah lubu wanda ka hi shi kuma duk iliminka an yi dubbin ka maka duk kudinka an yi dubbin ka maka duk imaninka an yi dubbin gare ka maka an yi wanda suka yi ka rayuwa kowa yana bukatar kowa da wane duniya an kalura Allah ne da hikimarsa kawai darasin ana abin da ake so a gane ka debi wannan ka yi godiya da Allah da Allah bai yi ka ba ba a yi da baya baya ba in kai boss ne kai ne alhaji da ba a yi ba kai ne leburan kana wuri da kura kana tura kana mai gina da kai ne a sama kai ne a sama kawo bayanin da muka wancan sata kalle ka mutum mutum biyan suka doko gani da boss din da mai gidan da dan gidan ga dan gidan ga mai gidan ka kalle suka gani kila in kalli siffan mutum ma wanda ya kyawaye komi leburan ya zai ko eh wani in azami kudin alhaji a tsoke kudin a ba leburan ko kuma kowa doke kudi ya zaunto a talakai shi a shera su ko aure suka je labar sai ba shi zaki sai ta zabi to amma dai Allah da iko sai daga sai daga wannan barka zaka ga a gidan a famunka a jininka wani yana yana wani yana kauye yana daukar sanhu ko wani yana kauye yana daukar sanhun zuwa haka ya kare noma na daukar sanhu yana hawan rumbu yana je elawa kai kuma kana kasar wanka ne ko kanaka ko jinin ku daya ko ku zai ka ko to misa kai ba can ba shi ba na ba eh shi yana can ba Allah ta sha ruwan ma kai ruwa kake sha ruwan ma sai na kwalba sai awa kake sha ko kofiyawa ta baka sha randa shi kuma yana can sai ya ja mi sai ya ja elawa ya ja tarki daga nan har zuwa can rijiya ja kuma aka bincika kakanninku aya ko kila ma uwa da uba da ko kuma uwayenku uwa da uba da ko kuma wani abu kai to ya kai yana Allah ne da hikimarsa sai ka leka gani da kake dan kake wani abuwa ka galla za mutane me yasa kai ba a yi ka ba a can shi kuma yazo shine boss din ana yana duk abin da yake kale ka gani dan wannan shi ita duniya Allah ne yake yi da wannan garwa Abu Dawud yake cewa innahum ihwanukum fadalakumullahu fadalakumullahu alayhi duk wani wanda yake gani yana karkashin ka yana wahala dan uwanka ne Allah ne kawai ya fifita ku akan su kenan dan kuma duniya ce ta je daidai saboda aka zo aka je gaba ɗaya muka zo muna da kuɗi abin bai je ba muka zo gaba ɗaya talaka abin bai je ba kenan sai aka yi haka kuma da yin haka wani ya daidaita wani shi kuma a je kowa na bukatai kowa kai daya baka iyawa idan da wannan yake cewa kai ba a hankali yake cewa ihwalukum duk wannan ihwalukum ɗan uwanku ne yana wannan ruwa ta ce a inu amiru ku taimakawa a inu amiru ku taimakawa mai muku aiki bin amali ya aikin da yake muku dan shi mai kuma shi ma mai hidimai sai aka ce dan Allah kai ma'aikaci labor ko kaza ko kaza kakka yi gishi kakka yi sata kakka yi ba dan Allah ba kakka yi manahuci to kai ne Allah ya ba kai ce amilillahi mai hidima dan Allah la yahibu la yahsiru baya tabewa sai ce babul babi la yukallifu al-abd kakka dorawa bawan ko mai ma hidima min al-amali na daga aiki ma la yudiku abinda ba zai iya ba la yukallifu kadda ka dorawa al-abdu bawanka ko baranka min al'amali na daga aiki ma la ya ɗiku abinda ba zai iya ba yaro karimi yana ma share gida almaji ka ɗauko shara ta cika wani abu ƙatuwar ba Allah da kyar ya yawa da ya ɗora kice sai ya kai shara ko kai mai gida kace sai ya kai shara ai kai ka san wanda bai iya ba Allah kuma sai ka kida gani da ɗanka ne ya zama almajirin gidan da kuwa aya ba ka jarra ka tashi da sahi mun kowa yawa ɗan shi wanka kowa tuwa ba ɗan shi kudin ko ya doke su a mota ko kuma ɗan adeta ya zuwa doke su ya kai tsina lakwal su kuma lokacin da suke za su je lakwal ɗin wani kuma da kwano ya shuke da sa'ansu girmansu ɗaya ila ma ya hisu kyau ya ce allahu ko kuma yana ina shara kai kuma lokacin nan kowa da saka hudu an sha kaya an sha tene lakwal ana gaugawa a kai ku a mota shi kuma wanda ya shigo yana allaro eh ko kuma ya zo yana ina bara yana kallon su halitta kamar shi baki irin nashi hanci irin nashi huska irin nashi ila ma ya hisu wani abu sun wuto sun wuce yan baba dare sun shiga shiga nan ba gani yana ina zai kai shara bai karya ba ba komi ka gan shi kwari fat masassara ta bige shi ba mai sayan fara stamol ba mai kai shi likita kai kuma ilmi sassara ka jiharar ka kai sun gida ba to duk wannan da suke zawa kuna suna mu hidima su kwashe mu gwalalo su kwashe mu ciyawa su kwashe mu shara sun mu kaza sun mu kaza to allah ne kadarta za su mu haka to tun da allah kadarta ya bibita mu a kansu to kan mu dora musu abin da ba za su iya ba kenan Allah dai ba su wannan ba dan bai san su ba kuma ana muna hudu kullum ana iya ai kai yanzu kai kasani to jikokin kawo da jikokin wannan wasan ya saki eh ji wayan shi mai wannan wanda yake karkashin kai raya kwasa share da ji in tahiya dai tahiya shekara in kiyama ba ta shi ba da jikokin jikan jikan shi da jikan jikan ka kila fata juye ko kila ta juye yadda yake san ko zai kai yaran kalakwal yana ji da kwashe ba shara kila kuma an zo jikan jika a kai haka ko to da wanda ake bin duniya a hankali sai ya ce قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بن ع- بن عج- عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طا- طعامه.
طعامه وكسوته ولا ولا يكلف يكلف من العمل ما لا يطيق na gama yana shi قال حدثنا عبد الله قال حدثني ليث قال حدثني بن العجلان أن بكير أن عجلان أبا محمد حدثنا قبيل haddasa ku حدثه yawa ku rika bakwai قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق
kenan wannan muje baba ya ce la yi kallifu abu min al'amali ma la yudif kakka ɗorawa bawanka ko baranka ko yaranka mai ma hidima aiki wanda ya fi karhin shi shi ne ce hadasina abdullahi bin yazida ƙala hadasina sa'id bin abi ayyuba ƙala hadasini ibnu ajlan an bukairi bin abdullahi an ajala ne ce an abi hurairata abdurrahman bin sahab ad-dausi anin nabi sallallahu alaihi wasallama kala ma'aikin allah mai tsira da amincin allah ya ci lima muduki ga bara baran- baranka ta'amuhu wa kiswatu cin shi da shan shi amma dai nan kenan abin da yake ne ga wanda yake karkashin ka barinka bawanka mai ma hidima ka kula da ta'amuhu cin shi wa kiswatihi da tufafin shi kiswa kayan shi kenan ta'amuhu ci da sha kiswa kuma tufafin shi kenan amma dai nan ya gama ne kamar can bawan can satin ami na abinci ga wanda ke mallaka shi wajibi ne alal wujubi ne duk wanda yake kalkashin ka yana gidanka yana ma hidima wajibi ne ka ci da shi kuma ka tufatar da shi wannan wujuban ne bil ma'ruf amma dai ka mai daidai yanda kuma ka ci ya ci abinda ya kake ci ko ya sa irin wanda yake sa wannan mustahabi eh kyautatawa ne amma dai ya ci abinci kaka bar shi da yunwa wannan wajibi ne amma dai in ka ci kaza ɗaya ka sun ci kaza ya ci kaza in ɗaya ka sun sha yogurt su sha ya sha wannan kyautatawa ne kai wannan shi dai wajibin ya sha tuwo kawai ya sha tuwo a gaban muka da kowa jisir da yake zama da wannan sai ce kenan lil mamluk muka ce mamluk baranka cin shi wa kiswati da tufatar da shi kuma sai ce wala yukallafu min al'amal ka a ɗora mai min al'amali na daga aiki ma layu iko abin da ba zai iya ba kallafa ɗorawa layu kallaf ka a ɗora mai min al'amali na daga aiki ma layu iko abin da bai iya ba yanzu kamar yaro karami ganin wannan da ya zo almaji ne a unguwa na muku wanki ku tattaro kayan gidan gaba ɗaya ku zo ku tara mai kuce zai wanki kenan ka kai wannan ka yi tunani kai ma ɗanka sai faɗa wani guri ba a san bayan da zai huda shi ko kuma shara mata gani wata ai mata suke yawa daga katon guri an ka abu an cika da shara yaro yana haka yana faduwa yana ja saboda lb ya kai cito sai ya kai ta to duk wannan duk wanda suke aiki baicin can minci suke amana to kuma kai mai gidan layu kallafu kakka dora min al'amal shi baran naka ka dora mai na daga aiki ma layu ɗiku abin da ya baya iya ba abin ya yi karin shi wannan ruwa ta kasa ma irin ta ce ta maido wannan hadisi ahmad ya hudu shi kuma albani ya sa hashi ko bacci wannan ya zo ga ruwayar muslim ma ke sake mai doshi da hallo ce hadasana abdullahi kala hadasani laisu kala hadasani ibnu ajlan an bukair anna ajlan aba muhammad hadasahu nan yace ajlan ababan muhammad shi ya bashi labari kubail wa fatih ya bashi labarin nan kusan mutuwar shi ma sai yace mai annabu samiya aba hurairata shi ya ji aba huraira ya kula yana cewa kala rasul sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah ya ce liman luki gabara mai hidima bawanka da amuhu abincin shi wa kiswati da tufata da abin tukuwar shi wala yukallafu kuma ka a dora mai illa ma ya ɗiku sai dai abinda zai iya kenan kaka dora mai abinda ba zai iya ba sai ya ce na gaba قال حدثنا مصدر قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال قال قال معروف مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلف ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فل فليعينه عليه
to sai ruwaya wadda ta ɗari da tisa'in da hudu wannan ruwa ce wadda zama karanta baccin ta zo na adamin furat ta zo a sayil buhari kuma ta zo a sayil muslim buhari ya hudu ta can jami sai muslim ya ya hudu ta shi ne ce hadasina musaddadu kala hadasina ya haya an a'amashi daga a'amashi kala ya ce kala wannan ma'arur ma'arur ya ce marar na bi abi zarri shi wannan ma'arur shi ne ce marar na bi abi zarri marar mama na marar mun sai passage mun huce da abazar kamar kalmatul marra ka zo wuce da passage ka gama da mutum sai a ce marra na shuɗe na gama da shi kenan sai ce marar na kuma sai ka mun huce kenan ba shi ɗaya ba marar na mun huce bi abi zarri da abi zarri kenan muna tafiya da passage mun gama da manuwa abazar shi kuma abazar sahabi ne daga cikin sahaban manzan Allah abazar da gifari ko to da mun gamu da shi sai shi mai ya ce da magamu da abazari wa alaihi saubun ya sa kamar tukuwa daya shi ne wa alaihi saubun a cikin shi kamar a ce dogon riga ce daya ko kuma su ta yi ba a ci gaba wata rama ya ne masu ke yi oh web tuna yanzu duniya ta ci gaba ake samu a ɗin kama hula da riga da sauransu gaba daya amma complete kama ka su ta ayi wani zane-zane ne ko wani me to da suka wuce sai suka a zari shi kama abin da lilbe jikin shi tuhuwa ɗaya ne kamar zane ɗaya abu ɗaya ne to kuma a bazari yana tare da yaron shi mai mai hidima sai ce wa ala gulami kullatun kuma shi gulam yaron na abazari ya sa kulla kulla za ka ce kullatun kama abinda zai ba da kwamfule jaffa da wando haka kamar jallabiyar ka da wando haka iri daya su ya ke cewa kulla wanda zai ba da kwamfule daya kuma sama da kasa kuma iri daya kenan shi gulam yaron na abazari ya sa kulla ya sa ne kwamfule iri daya ko shi kuma abazari ya kasance ka ɗaya gare kamar wani gyamto ya ya ruwa a ko eh kenan in ka gansa haka waye waye mai gida yaran ne mai gida ko kamar ka taya da kai da yaran ka ne koyi ma hidima ko koyin ka shi mai hidimai daka ya sha shadda ta sha zubi da wandanta kai kuma ka zo kasa wata shara misali to da aka yi haka sai ce wa ala gulami hulatun faƙulna sai muka ce shi wannan wane shi ma'arur ko da suka ga abazari shi da tufuwa daya kuma ga yaron shi yasa kwamfule gam hata hula sama da su ko misali sai bakulna sai muka ce kenan sai suka cewa abazari lau a hasta haza ta ka kama wannan kwamfulan na wajen yara wa ɗai ta haza gairu kuma da ka ba wannan wani wannan kenan da ka yi ci ka ɗoki kwamfulan shi kuma yaro ka bashi to kanat kullatin ai sun kasance kwamfule ne tsab sama da kasa iri daya kala sai a bazar ya ci kenan su wanda suka zo suka ga a bazar da yaron shi ko ba a bazar ya sa tubuwa da yago kuma yaron ya sa kwamfule tsab sama da kasa iri daya kenan suka ce da dai sauyawa aka yi shiga hadisi mai shaba to da dai a sauya kala sai a bazar ya ce kalan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ihwanukum su wannan barra da sai karkashin mu masu boyi da bayi ta zamanin su da nan mai ma boyi mai tuka ka a mota mai share ma gida mai kwashe ma gwalolo mai dafa ma abinci ihwanukum yan uwanku yan uwa tunda musulunci ya gaba al'amusulmi ake musulmi sai ce eh annan salalai salama ce sun wannan barranmu ihiwa da kuma ‘yan uwanmu ne ja'alahumullahu ta hata aidikum Allah ne sanya su kalkashin hannunmu kenan ba mu hisu komi ba Allah ne da ifansa da hikimarsa ya zo ya samu ne ogogin su kuma suke ne suke kasa shi ne a can maka ce wata ruwa ya ce inna mu ihiwa da kuma faddala kuma lahu alaihi su dai wanda wanda suke mu hidima ‘yan uwanmu ne Allah ne yi ya fifita su a kanmu Allah ya fifita mu a kansu kere shi da na abazari ke ce mai annabi ya ce ihiwa da kun wannan masu hidima barorinmu ‘yan uwanmu ne Allah ya sai ya su karkashin hannuwanmu suke karkashinmu sai annabi ya ce faman kana abubu ta hata yadda to duk wanda ya kasance ɗan uwan shi yana karkashin shi hannun shi kalkalkashin shi yake falyuɗi imhu min ma ya akulu ya ciyar da shi daga abin da yake ci wayar busuhu min ma ya lusu kuma ya tufatar da shi daga abin da yake tufatarwa wala yukallifuhu ma ya galibu kuma kai dora mai aikin da ya rinjaye shi la yukallifu kai dora mai ma ya galibu abin da ya rinjaye shi da ƙarfin shi fa in kalafahu in ya dora mai ma ya galibu abin da ya rijiya shi ya kare shi to fare inhu alai ya taimaka mai kenan ki yasa aikin ya kare shi ya gama shi da wani sai ko shi ya kama su yi tare kenan wannan ita ma ruwaya mai karanta da mu barorin mu da suke karkashin mu ɗan uwan mu ne almuslimu ahu muslim mutum yana zuwa gidan ka kwashe shara ya kwashe gwalalo ya kwashe salanga bai dan uwanka ne Allah ne da hikimar shi yasa shi zai da bai sa ba eh kai kada hanyar da kwashi shi na hanyar hanyar kwale gwale ko to Allah ya da hikimar shi da bai sa ba kai ne kai ne a hanyar kwale gwale da shi kuma hanyar to Allah ya da hikimar shi ne ga dan uwanka ne yana sallah kana sallah kenan a zamanar da su kenan shi ne ya ce falyuɗi imuhu ya ciyar da shi min ma ya akulu abin da yake ci malamai sai suka ce na falyuɗi imuhu min ma ya akulu ya ciyar da shi daga abin da yake ci to wani ala istihbab ne mustahabi ne shi dai abin da ake so ka ciyar da mutum kenan mutum ya ƙarƙashin ka in dai ko ma'aikaci kishi biyu ne da ma'aikaci kishi biyu ne da kuma ma'aikaci wanda yake a gidanka boye a gidan da yake da albashi da komi to shi wannan shi ne wanda zaka ciyar da shi daga abin da yake ci kuma ciyar da shi da abin da yake ci in ala istihbab ne mustahabi ne baka ce ba in ka ci kaza ita shi ma ya ci kaza ka shaji shi ma ya shaji in kai wannan ka sami babban lada babban lada ka sami mustahabi ne amma dai wajibi ci da shi ka bashi abinci ya ci wannan wajibi wajibi ne ka ci da shi kwashi abinci amma zai ci irin naka wannan mustahabi ne kuma kaya shi ma ka tufatar da shi wanda yake kalkashin ka irin naka shi ma mustahabi ne ba ka saba shadda gari da shekara ɗan jika hamsin shi ma ka ce kaɗin mukabi in ka yi wannan ko da wankauta bi ka ba shi wanda ka wanki ka ba shi mustahabi ne amma da ka abin shi ba kuma ba kaya dai shi ne wajibi mun gane shi ko mai aiki wanda zai zo wanda ba kalkashin ka bake dan kwanuka ne ga hannun sun zo su gina ma wani abu ko su share ba gida ko su kwashe salanka ko su wuni su ma aikin lebura to wannan malamai suka ce sai ka taimaka kakkaga ke kaga Allah ne da ikon shi yasa shi wannan yana wuni a gida biyu kwashe salanga ya yi kaza kenan ko da kwantara ce kai malamai suka ce ka daga dan taimaka ka ba su abinci kaga ga dan mai kwantara da wani ummin kaza a'a ba shi abinci sadaka ce sai Allah baka kada jiwa ce kai kenan shine wanda yake sai na gabe ce babun babin gumiyatar da tara nafƙatin rajuli ciyarwar al-rajul mutum ala abdiki absa bawan shi wa hadimihi ko kuma mai mai hidima sadakatun sadaka ne duk abinda zaka ciyarwa ka ba bawanka ko ka ba mai ma hidima ko goyinka wanda ba ma albashin shi ba ko lebura ne mun yi da kai jiyo ne zaka wani jikka ne ko 300 ko jikka uku to baicin wannan kuma ga nan an dawa abinci da yawa a gidan yara sun ci sora sai ka bar shi ka ce a'a ai kwantara ce maka yi baka dan mai komai ba to shi musulunci to ake koda kunyi in kai karfin abin ka bashi kawo musulunci shi taimakekke ne yake so kuma da nunawa godiya Allah kamar wani abu kuma na shi ne godiya Allah mun gode wa Allah da ba mu ne ba a gurin su su a gurin mu shi ne cewa babun babe na faƙatar rajul ciyar wa mutum da zai absa bawon shi ko kuma mai mai hidima in yayi wannan sadaka ce sai ce قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدن عن المقدام سمع النبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة
muka ce baba ya ce mi babun ciyar da abusa dawa kuma in yayi mi yayi mi sai ya ce hadasana ibrahim bin musa kala habarna baqiya malam baqiya ya bamu labari kala ya ce habarna bahir an sa'ad an khalid bin ma'adan an miqdam daga miqdam sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi miqdam yace sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallama naji annabi sallallahu alaihi wasallama ya kula yana cewa ma ada amta nafsaka abinda ka ciyar a kanka fa huwa sadaka to wannan sadaka ce za a baka lada wa ma ada amta waladaka abinda ka ciyar ga danka ko diyarka shi ma sadaka ce za a baka lada wa zaujataka abinda ka ciyar ga matarka sadaka ce za a baka lada wa khadimika abinda ka ciyar ga mai ma hidima boyinka fa huwa sadaka shi ma sadaka ne za a baka lada kenan me yake nina duk abinda Allah ya baka wadata hatta kai ka ciyar da kanka ko ka ciyar matarka ko yaranka ko ɗiyanka ko mai mahidima duk za a baka da wannan amma dai malamai suka ce in kayi ne dan Allah domin inna mal'amalu bin niyyati kuma ga wata ruwa sai ce wa huwa yahtasibha ka ciyar din amma dai kayi dan Allah kai kenan duk in masu da haɗiyanka ai iya wajibi ne mutum ya ci da su matakka wajibi ne ka ci da ta to duk ci da da zaka wa matakka da ɗiyanka ana rubuta ma lada saboda bisa kayi imtisalin ne waje ila dan kayi bi umarnin Allah ya ce a ci da ka ci da saboda inda baka yi ba ai baka ba umarnin Allah ko ka bar ta sai su yi sata ko su yi wani abuwa kenan yin naka da kai dama shi abu umarni in Allah ya bada wanda ya bi umarnin ya yi abin imtisalin don tsoron Allah kai abin kuma don ka samu lada gurin Allah kai abin to Allah sai ya baka abin lada abin kenan ka gana ai wajibinka ne kai ne ka ci abincin aka ce sadaka ne ka ciyar da ɗiyanka sadaka ne matarka sadaka ne tukwana ya ce hadimuka mai ma hidima mai tuwo tuwo ta gida mai durobanka wanda ya kalkashin ka yake shi ma ka ciyar da shi duka sadaka ne kuma wannan sadaka sadaka sadaka ita ce ta tsinar da mu ranar tashin kiyama kenan shine kaga mai dama nafaqatul rajul ala abdihi wa hadibi sadaka kamar yadda yace baba ciyar mutun ya ciyar ga bawon shi ko mai hidima sadaka ne to shine sai kara ma yace ma ad amta nafsaka abinda ka ciyarwa wa huwa sadaka to wannan wa ma ad amta waladaka abinda ka ciyar ga danka iyanka wa zawjatika da hawa hajimika da mai maki da wata wannan sadaka ne ai kusa a rayuwa mai duka da kai wanda ciyar da su wajibi ne a kanka da kai kuma wanda ciyar da su mustahabi su ai wajibi a kanka ciyar da su diya uwaye matakka diyanka wannan wajibi ne su wannan wajibi ne wannan ka ciyar da su matakka ko da mai hali ce ta yi ga kuɗi ciyar da ita a hannun ka yake ko da mai kuɗi ce ta yi ga kuɗi ciyar da ita a hannun ka yake sai dai sai ita ta ce na yaki ma ko na ɗauki yaunin abin ko na saya amma dai ta iya ta ce bata saya a shari'ar musulunci dole ne ka ciyar da mataka to kenan wannan su wanda muka zana da uwaye da iya da mata wajibi ne farilla ne ciyar da su to su kuma hajim in ka mai ma hidima in a gida yake a karkashin ka shi ma wajibi kenan ko bacci wannan kai sai ce sadaka to wannan sadaka ce a kanka sai na gabe ce
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صدقتي ما بقى غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ويقول مملوك مملوكك أنفق علي أو بعني ويقول ولدك إلى من تكل تكل تكلنا
يتي حدثنا ومصدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة شمان الرواية دقى أبي هريرة عبد الرحمن بن السهر الدوسي قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجي خير الصدقة يي خير الصدقة يي يي صدقة بكي رجي صدقة kenan sadaka da ta yi fifiko sadaka egal sadaka amma yadda kwai sadaka da ta yi lada ta yi girma shi ne ce ma haini sadaka yayyar sadaka sai ce ma baki ya gina to ma baki ya gina dinnan malamai su mai fasara guda sai ce haini sadaka ko yayyar sadaka sai ce ma baki ya gina wadda wadata ta yi tsora in ka yi ta fasara ta wadda kiyayyar sadaka wadda wadata ta yi tsora me yake ne kenan wadda wadata ta yi tsora ai a musulunci abinda yake hannunka ba su ka watsa gaba daya kuma ka zauna kai baka da komi kenan su ake dai kai ka rika kada hal kada hal kakka zaman to kai wala ta ji'al yadda ka magalulatan ila urkika kakka zo kai ka zama to mai ƙauro ne Allah ya ba ka dukiya ka zo karab ka mata haka ka dauke ta ai kana samun wannan sai ce kuma wala tabsudu ha kullal bas kuma duke ta ka kakka zo ka watsa ta gaba daya in kai wannan fataka uda mazlum to kaga dai kenan kuma ai hallu bakin wannan yace wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam fakada baina zalika kenan su mummunai na kware su da idan za su yi ciyar su yi sadaka su ba da kyauta ba su yi banna su watsa gaba daya kuma ba su babu sai su zama to baina zalika tsakankanin wannan suke tsayawa kuma wannan sahabin da mun yi hadisin ana eh wannan sahabi wannan wanda zai mutu yace zai raba duke shi sa'ad bin abi sa'ad bin abi waqas lokacin da bai da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam zo bai da shi arishi lafiya kuma rishi lafiya Allah ya ta ba ita ma mutu to shi kuma diye shi daya mace ɗaya gare ko mai kuɗi ne sosai sai ya ce wa annabi duke ta gaba ɗaya zai wasiya a raba ta a sa cikin fi sabilillah sai annabi ya ce a'a ba haka suna yi ya wadi annabi ya wadi ya ce rabi annabi ya ce a'a sai da aka zo sulus and chair ya ce to ya yi sulus a nan ma annabi ce wa sulus sulus suka sai shi ma annabi ce ya yi yawa amma da sai ya rahagar kenan sai dai ya ba da and chair ɗaya cikin uku annabi bai ce bai sai annabi ce bai kana so ka bar zuriyarka bayanka ya takafafunan nas suna bara suna tambaya kenan shi a musulunci ba su abin da kake da gaba daya ka watsa shi ko ba su ka zo ka ka rike kaf ka rike ɗan kuwa ba su ci ba abokan arziki ba su ci ba ɗan gari ba su ci ba kowa bai ci ba ita dukiya ba in ka zo ai kana samun wani to shi da nan ka ɗauko fasar ta wace hayar sadaka ma ba ke lagina yayyar sadaka ita ce wadda wadata ta yi tsora kenan wadda baka baka yi wa ne ba ka kaɓi hannunka baka ba da sadaka gaba ɗaya ka zauntu baka rufu sai na biyu kuma ya kaɗoka hayar sadaka ma ba ke lagina yayyar sadaka ita ce wadda zaka ba mutum sadakan ya wadatu mun gane kamar zakka ma yanzu ka zo ka huda zakka ka zo kana raba mutane jika biyar biyar ko jika jika ana watsa da kuma ka zo ka naɗe ka ba mutum biyu ko uku sun yi sun wadata sun samu ko to shi ne kuka kaɗa kusa da wanda ya ce wa suka ce haka abin da yake ne annabi ya yi sadaka wadda ta kasance wanda ka bakin ya yi ya wadatu kenan nan kiyayyar sadaka ma bakiyar gina tana tsoka indar munfik ya tasaddaka yana yana ba tsoka na warko shi mai bada wai kai bada gaba ɗaya zama ta gurin shi ba komi ko kuma yana tsoka inda man an fakta alai gurin wanda shi ka ba in zaka bashi ka bashi abu na kirki gurin loko wanda zai san ka bashi a yanzu kana ga masu kudin mu ko sai kama wani azumi mutum ya yi karfin duka shi ya sai mangaza guda sai zo na raba kilo-kilo ana alashi yana raba kilo-kilo ai kasan yaki ƙarshen wannan ke dai ka raba kilo abincin gidan mutum ma na june ya tukon shi shi shi to amma dai ka ba shi buhunna sosai wa ai ya wadatu ha azumi ya kare musa to kenan shi ne kiyayyar sadaka sadakar da zaka yi ta na farko muka ce haibu sadaka hiyyar sadaka ma bakiyar gina wadda baka baka bada duka baka rike wani abu gurinka ko kuma hairu sadaka hiyar sadaka ma bake ligina wanda in ka ba mutuma zai san ka ba shi sai ce wal yaddul uliya hairu min yaddus sufla in aka ce yaddul uliya shine hannu mai badawa shi yahi alheri min yaddus sufla da hannu mai amsa a fasara yaddul uliya hannun da yake sama shi yayi hannun da yake kasa fasara annabi yace kenan uliya shine mai badawa mai amsa kuma shine yake kasa kenan kaga wannan ma zai ga fasara ta kama kaka bada duka da yake ne tunda yace ma halin da yake badawa shi yayi halin da yake amsa sai yace wabda abi man taqulu in zaka yi sadaka ko zaka yi kyauta ko zaka yi wani abuwa ka ba ka fara da wanda ci da shi yake dole a kanka wanda kana iya ci da shi misali gida ya koshi kamar da ya magana suke cewa gida sai gida ya koshi ake zuwa wadawa kenan aikata samun yanzu in ka karanta a unguwarka ko a yankuwarka duka ga wannan aikana ga yanzu wanda ya wadatu ya yi karfin komi da komi amma duk in ka je gidan shi yanzu kaura ake ci ko ko ba ka namiyan nan irin talaka yake zuwa suna arba'in shi wani arba'in ya kisa shi kuma ya yi ƙarin duk wannan abubuwa ai kana samun wani to ko kuma ya tobi an san ba albazanci to amma dai in kana da wadata shi musulunci so yake a gani a ƙasa in kana da wadata shi musulunci so yake a gani a ƙasa shi kamar mai kuɗi a musulunci ka zo ka dinki mai kuɗi ka tara ka tara ka tara ka bar su a banki ko ka dinki ka binne a ɗakin ko ka kone ka dinki mai kuɗi wannan kwaburan da kai zai zamanto ko da shi a matsayin saka ko da bakati mai kudin da ya zo dinkibe kudi ya ajiye su guri daya kawai ya dinkibe allah zai jama'a malan wa'addada da kuma mai kudin da yana da kudi shi bai dinkibe su ba yana hutawa yana sayan wani abubuwa yana kasuwanci malamai suka ce wannan ko da bai taimako ya fi wancan wanda ya dinkibe mun gane tun da shi wannan yanzu wanda yake hutawa kudi bai dinkibe su ba yana gwadawa yana aiki da su ai duk kudi suka hoto suka zagaye gari mutum su ci abinci eh da dama yanzu misali zai ga wani mai kudi ya yi karshen ya shiga gidan kirki amma dai har yanzu yana nan wani dan gida ya make gani ya kasa gida gida kuma gidan ya karanto Allah zai jama'a malam addani ya kasa gida in ya huto yanzu ka huto miliyan 40 ka yi karin da miliyan ka huto wata miliyan 10 kace zaka gina gida mutum nawa zai sa ma albarka a wannan miliyan 10 su tura ita ka fara tun daga mai kare ne mai ka kasa mai buga birgi metar inda zai gina in an kare gina wanda zai zo sa wuta wanda zai zo sha famfo wanda ya kaza duka wani basinto ba duk wanda ya zo a wani miliyan 20 da zan zo zai gina bila mutum nau zai samu na albarka ka a kare bila yi wani yana zauna ce zo mai rami bai da abincin wuni ya zo a yi ramin na asalin mai shi ya sai shinkafa kilo ɗin shi gidan shi ko mai birgi yana can za a ce zo ka yi birgi ya zo ya yi birgi a sallame shi ya je ɗora tukunya magini yana can ya zauna ba aiki a ce zo magini samu lebura guda uku leburori suna zamne ba aiki su zo su kama su yi kwana nau suna aikin nan kowa da wani kudin je ne ya ɗora tukunya an ƙare mai aikin salanga daban ya zo zo ka cito mai gyaran wuta mai gyaran kaza a gidan nan da zaka wuta mai kudi zaka sake gidanka mutum ne su ci abin samu albarka don wani ita wata duke ko da ba kai sadaka ba in kana yawan irin wannan abubuwa Allah ya sa mata albarka amma dai ka zama to Allah zai jama'a mahallan wa addada ko da yake kullum muna hudu shi wannan Allah zai jama'a mahallan addada kyauta ce ta ubangiji wata ran ka bada tunda ai aya dai ba kamar aya ta karshe ta mutuwa in ka tashi daga garin nan zaka je kaso dole yanzu daga nan gida nawa zaka wuce gidan masu kudi wanda sai labari ka allami kulu ko awalami kulu kawai ka tsaya kakkawa kanka darasi kai alhaji ka tsaya daga gidanka zaka je kasuwa dole ka bi titi titi ka ga gida nawa zaka wuce gida na karshe an gina an kare ina mishi ka Allah mi hulu ko awalan eh bal eh an wuce da musuko to hadisin maka wancan ba shi kuma wannan abin da kai taimakon nan ka hudo aka yi kaza ai shine dukiyarka daga ka ta hukunta ariya ta ba ta ka ce eh kullum waɗe muke su yaran zamani bilali ji ko ba shi basu biya eh shi wani kan ayi arba'in yake cewa ba shi abasa eh bilali ji yan duniya haka ce sai kai ka tara ka tara ka tara baka gina masallaci ba baka gina makaranta ba ɗan uwan baka musu ba kana mutuwa yara ba education ba tarbiya me yasa saboda ai ba addu'a bayan Allah ba da bayan Allah ai in kai taimako addu'a bayan Allah zaka zo tsakin nan baka san wani bakin shi ba ya kwane na tasbihi Allah wa zuriya ka albarka Allah kiyaye ka alhaji Allah kiyaye zuriya Allah wa diya albarka ba haka ake ban kana bada to wannan adda in bata fada ba ta fada diya to kai ba kai ba balle amma wannan adda ka zo Allah zai jama'a malan wa addada ka zo ka tai su da baka ci da su baka ba su abin kware ba me suke jira a ba su Allah ya suke a ba su abas ka araba gada wasa ka suke a ba ka abas ka araba gada tun kai ka mance eh an mance da shi to duk muna da wannan ayoyin da nan aya a kunguwa a gida a makwautanka alhaji a ina da duk muna da wannan ayoyin amma da sai ga duk da wannan gudu duk kusan taimakawa ta kudi ta yi kowace wahala kawai sai ka yi ta'adda allah ba ka kudi ya ba ka mai albarka wanda suka taimaka don kuma wani da muke zauna cewa in sai ga allah ba mu kuma eh kaga zama ɗan ƙaruna sai allah ke eh to sai ce hairu sadaka hiyaye ma baki ya gida sadakar da kai ta kuma wadata ka tana nan ko ko kuma hayar sadaka hiye sadaka ma baki ya gina sadakar da ka ba mutum abu shi muku wanda zai ji dadi wayadul ulya shi hannun da yake sama kenan mai badawa shi alheri mai yadda sufula da hannun da yake ƙasa mai amsa wabda in zaka fara ka ciyar ka fara da wanda ciyar da su suke dole akan ka sai daga nan ruwaya hadisin daga nan ta tsaya nan ta kula imra ta kan ziyara ce ta abu huraira a can cikin jami'ai buhari ya bayani nan ziyara ta abu huraira kenan hadisin ya tsaya daga wabda bi mata nan ta kula imra ta kan an fi alayya au dallaqni wa yaqulu mamluka an fi alayya au bi'ini wa yaqulu waladika ila man takiluni ziyara li abi huraira a ruwaya can buhari ka diga ana adam fara sai ka ta gama kamar hadisin da ganin da ja sai a babu raina shi wanda ya rawaito hadisin sai sharhi yace sai yace ta kore imra ataka in baka ciyar ba ta kore imra ataka ai matarka za ta ce an fik alayya ka ciyar da ni au dallaka ne ko kuma ka sake ni yana a babu raina ki sharhi hadisin da ka sai ce in baka ciyar ba matarka za ta ce an fik alayya ka ciyar a kaina ko kuma ka sake ni waya kulu mamlukuka bawanka kuma ya ce an fi kale shi ma ya ce ka ciyar a gare ni au bi ni ko kuma ka sai da ni ka rabu da ni waya kulu wala daka shi kuma ɗanka ya zai ce ila man takilu na zuwa ga kabar muku shi da aiba ya ce ba a sake shi kwaye ne idan ɗan kawai kawai an cewa zai babar wa kabar muku to shi ne nan ziyada nan tana ta ba hurera ce ya ƙara shirin wannan hadisi sai ya ce قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن ال... عن المقبري عن أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال رجل عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفكه على خادمك ثم أنت أبصر to ita wannan ruwa da zama karanta ta zo a budauda kuma nisa'i ma ya hudu ta albaniya hassana ta sai ce hadasana muhammadu bin kasir muhammadu bin kasir ya bamu labari kale ya ce habar na sufiyan shi kuma daga sufiyan an muhammadu bin ajalan daga muhammad dan ajalan an mukbiri an abi hurairata daga abi huraira sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kale yace abi huraira yace me yace yace amara annabi sallallahu alaihi wasallama bi sadaqati wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama sai umurni a cikin sahabbai a rika yin sadaka da wannan sadaka abu ne wanda ake so a rika yawan yin wa'azi akan yin sadaka kuma ita sadaka tana duk wani masiwa da daru ko gumuma wani gumuma ne aka ce bi sadaka shi duk wata masifa da wadda ka sani da wadda baka sani ba yin sadaka shi yake tunkuɗe ta ya ture ta ya kare ta kuma ita yin sadaka ba sai mai kuɗi ba ba sai a unguwa ba wanda ya tara miliyoyika ba sai a cikinmu ba wanda ya tara kuɗi yake da alwashi yake da kaza duk daidai ruwa daidai zaki ko kai lebure ne wanda ake baka a wuni 300 jikka kana iya sadaka kenan ita sadaka ai hadisi mai na Aisha da aka yi fara gidanta bai ta bada a ranar bata da kuma ba ta bino ta bada ba kenan shi sadaka wani bishi itam ko da da bino daya ka bada sadaka illegal sadaka eh sai ka bada dala biyu difran ko dala biyar sadaka ka je ka hil wanda ya bada 'yan miliyon lada kai yanzu lebur ne duka jika bici ake biyan ka an biya ka a wuni ka zo ka ba da sadaka dala biyu ko dala biyar kila wani ya ji ya ba da sadaka miliyon guda a kan riya wahila da kai wanda ka ba nawa tun da ka ba tsakanin ka da shi kuma wanda ya watsa don auce ya ba da kenan shi sadaka batta da kaɗan daidai yin ta don wani annabi sallallahu alaihi wasallama yana umarta sabai duk kwana biyu ku yi sadaka ku taimaka da wani tsohon ruwa sai ce a marar na biyu sallallahu alaihi wasallama bi sadakatin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da yin sadaka da ya umarni da yin sadaka nan faƙala rajulu sai wani mutum wani namiji ya ce in di dina annabi ina da dinari guda ƙala sai annabi ya ce mai an fi kuhu ala nafsika in dinari guda ne gare ka ciyar da kanka kenan can da muka ce ai la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha kenan in ba ka kuma daidai na abincin ka ne abin da kace ma ai sadaka ne akan ka kamar yadda muka wani ko shine da yace dinari guda gare sai annabi yace ka ciyar abu sakanka sai namijin da ya ka cewa qala indi a sai ce a annabi ina da wani haru qala in fiquhu ala zawjatika sai ce ka ciyar abu sa matarka da wata ruwaya ka yi ce zaushe tukan nan sai da ya ce a fi kuhu alawala daga kaciyar absa ɗanka a wata ruwa da ya zo ruwaya tukwana sai ce ƙala in di'a kuma yace ina da wani darhamun dinarin guda sai ce an fi kuhu ala hadimika kaciyar absa minima hidima sai daga nan sai annabi ya ce mai sun ma'anta absaru kuma daga nan kai zaka diba ka ga wahi cancanta ka taimaka mi zan mu gane kenan ana farawa da gida shi ne tuna mana kenan duk taimako ana farawa daga gida ka ga 'yan uwanka na karkara da na gida ka fara taimaka musu ta kwana kan kafa waje daga gida ake farawa kenan shi da ayyana sallallahu alaihi wasallam da ya ce mai ka ciyar da ruwaya muka ce ya ce ɗanka ya ce matarka kuma mai ma hidima da yake gidanka ta kwana bayan wani sai ce abu saru sai ka leka ka ga waye cika ba amma dai ka fara daga gida can aita yatiman za makaraba ko miskini cai za makaraba saboda shi taimako da sadaka in ka ba makusanci ka samu ladan ladan zumunci da ladan kuma sadaka don ta yi cima da kiman za makaraba ko da miskini ne ba bu ce sai ka tashi kana neman ina na gida na gida a'a wai an yi su in wadata ta kai wadata a fara da na gida wata wata kai ko da dalabi ta zaka ba da karfe ina na gida a'a almajiri ya yi kwana kaka bukace ki kowa ka ba sadaka amma dai in wadata ta kai wadata gida ya kushe ki kwana ka huta daji shi ne ke ne sai ya ce babun babi iza ka riha ani a kudu ma a abdi idan yake idan mutum yake cin abinci ma a abdi tare da mai hidima ai can mun ce ku ciyar da su abin da kuke ci ku yi kaza ku yi kaza ko to idan ba ka so ka ci da mai ma hidimar ya zakai shine zai karanta da kai sai ci qal haddathana muhammad bin sallam قال أخبرنا مخلد بن زيد قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو زبير أنه سمع رجلا يسأل جابر عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه قال نعم فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يديه to kenan wannan bai shiga ba dari bike daidai sai mu tashi babe na dari babe na dari sai a sa alama idan Allah kai mu satin gaba da rai da lafiya da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ya biya bukatunmu duniya da lahira Allah ya kama alheri wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ya kare mu da kariyarsa subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk
Thank you.